الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليه آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ذررنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله muna ƙara gode wa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai mai ikon yi da hanawa wanda ya kaddara rayuwar mu zuwa wannan rana mai albarka ranar lahadi sha takwas ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da tara ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da uku mun sake dawa kan karatunmu a wannan masallaci mai albarka a cikin wannan wata mai albarka a cikin wannan littafi mai albarka alkur'ani Allah ka sada mu da albarkan alkur'ani mai girma a jiya muna nan a cikin suratul jafiya sura ta 45 a jerin surorin alkur'ani mai girma kuma mun ji halin kafurai da abin da ya jawo su suka yi kafirci ma'ana Allah subhanahu wata'ala ya wajabta musu ashaqawatul abadiyya ma'ana rashin rabo na har abada wannan yasa suka bi soye-soyen zuciyarsu ba sa aiki da faɗin Allah da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama hasali ma ajiya mun tsaya akan ayar da wayannan kafurai wato suke musu samuwar Allah ma subhanahu wata'ala suna cewa ai wannan rayuwa tamu wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr suna cewa wata rayuwa ce kawai za a zo a mutu a rayu kawai ba wani abin da yake kashe mutane sai neta eh neta ce kawai take kashe mutane haka aka yi netar in kai wasu shekaru sai kai tsufa kai expire ka mutu shikenan daga nan kuma kafin ka mutu daman haifo sababbi to shikenan haka za a yi ta exchanging wayannan su tafi wayannan su zo wai neta ce take yin komai wurin netan nan da za su cire netan sa Allah to da shike na sun huta kuma magabata malamai na kwarai na baya can sun yi fama da irin wayannan mutane don har bayan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yi ta samu wayannan mutane wasu ce imamul ghazali ne ya yi jayayya da su wasu kuma suka ce imamu shafi'i ne ya yi jayayya da su ɗayansu dai ya yi jayayya da wani irin wannan addahariyun ɗin ma'ana waɗanda su ba su yarda da Allah ba kawai ne tace take yin komai da haka haka abin yake tsare mutum zai yi wasu shekaru idan ya yi shekaru shikenan komi nasu sai collapse sai kenan sai mutu shikenan sai kawai Allah subhanahu wata'ala ya sake tada wasu wannan ya zama wai neta ce take yi imam shafi'i ko imam al-ghazali ɗayan su ya gamu da irin mai irin wannan ra'ayi har aka sa rana za a yi muqabala idan aka sa rana za a yi muqabala aka sa lokaci da gangan ko shi imamu shafi ko imamul gazali ɗayansu sai ya latti da ya latti can misali kamar a ce karfe tara to bai zo ba sai kamar karfe goma sai ya taho a guje akan doki yana zuwa sai wannan ɗan naturalist ɗin da hariyun ɗin sai ce masa aibala ko kuna cewa ku musulmi masu kiyaye masu masu alkawari masu kaza kaza ai alkawari da kai karfe tara amma kana zuwa karfe goma ce ce Allah sarki baka san me ya tare ni ba na kwana da doki na lafiya kalau ina tashi da safe sai na ga doki na ya mutu kuma ga alkawarin da muka yi na ga har lokacin karfe tara da muka yi da kai da ya kamata a ce kafin nan na taso na zo doki na ya faɗi ya mutu to shine sai kawai na na duba wata bishiya a kusa da mu sai na kakkaryo itacen ta kawai sai na hau kan wannan itacen da na hau kan wannan itacen kawai sai naga itacen ya zama doki sai na zo sai mutum ya bushe da ya ce haba mala bayan bayan bata lokacin maha da ƙarya ya ce ke ne ƙarya a cike ta ka taɓa ganin itace ya koma doki ce to itace bai ba da za itace koma doki ce ba da za itace bai koma doki ba ta ce to ka ce ne itace take yin komi yanzu ne ta ba za ta bai da itace koma doki bai ce ai layin ma ba ɗaya bane ce to ai ka riga da ka bata tunda ka gane cewa ba wani abun da yake iya yin kansa akwai wanda yake halittar doki kuma shi yake halittar bishiya bishiya ba za ta koma doki ba doki ba zai koma bishiya ba a sai ya kamata ya gane Allah kuma ya imani da Allah subhanahu wataala da haka haka aka yi ta fama da su a akan irin wannan aqida na cewa wai babu Allah ne tace take yin komi Allah yake yin Allah ya ce idza tutla alaihim ayatuna abun mamaki da aka karanta musu ayoyin mu na alqur'ani mai girma ma kana hujjatahum ba su da wani hujja da za su karyata wayannan ayoyin alqur'anin illa an qalu tu bi abaina in kuntum sadiqin sai dai su ce wai a dawo musu da iyayensu mana inda da gaske ne wai a tayar musu da iyayensu su yi da suka riga da suka mutu su ainihin tabbatar musu da cewa wannan annabi da yake kira zuwa ga Allah cewa annabi ne da haka daga nan za su gane cewa idan an mutu za a tashi Allah subhanahu wata'ala in ji malaman tafsiri a nan cikin wannan aya ya nuna wato gazawarsu da sokancinsu sai aka kira abin da suka dogara da shi da hujja amma abin da suka dogara da shi ba hujja ba ne kuma an riga da an sani tun da Allah ya riga da ya kaddara musu a shakawatul abadiyya ko an nuna musu wannan ma ba za su yi imani ba ai Allah ya mana kankat a cikin suratul an'ami ba maganan a tayar musu da iyayensu su gani ba a'a ko lahiran aka ji suka je lahiran suka ga wuta ga ta nan suka ce Allah a basarna wa sami'ina yanzu kan mun gani mun ji farjina na amal saliha na dawo da mu za mu aikata aiki mai kyau ghairan ladhi kunna na amal ba irin wanda muka yi da ba Allah ya ce a ya rasulullah walau ruddu la adu liman an wato da an dawo da su za su koma kan abin da suke kai da haka ita hujja wato tana taimakawa shiriya ne amma ba ita take jawa mutum ya shirya ba in Allah ya riga da ya kaddara mutum shirye ne idan ya ga hujja sai ya ƙara ƙarfi sai ya ɗora amma wanda ya zama ɓatacce ne a duk hujjar da zai gani ba za ta sa shi ma'ana yin imani ba don haka zaɓi ne na Allah Allah subhanahu wata'ala ya ce wannan wata shubha ce kawai da suke yi amma kada su yi sauri wato wannan fa'in albasa ya kunu ba da nihayatul duniya ta da mutane a dawo da iyayen nasu ba yanzu ba ne sai bayan duniya ta ƙare don haka sai a ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wata'ala zai tayar da su kuma Allah subhanahu wata'ala yana da daman ya tada su shine ya gaya musu maƙulin lahu
قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة مغنى إياه ينسوا آه kul ka gaya musu Allahu yuhyikum Allah zai raya ku summa yumitukum sannan ya kashe ku summa yajma'ukum ila yawmil qiyamati sannan ya tara ku ranar tashin alkiyama wacce wannan rana la raiba fihi babu kokonto a cikin faruwar wannan rana din kuma ai maganan mutuwa da rayuwa idan wato kuna jayayyan za a tada mutum don mashayanci kullum matsalar su yanzu a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'usuna yanzu da muka mutu muka zama izaman muka zama ainihin kasusuwa riddigaggu a inna lamab'usun Allah subhanahu wata'ala zai iya tada mu Allah subhanahu wata'ala zai iya tada mu ai wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi Allah ya ce shi ne yake farar da halitta kuma shi ne yake karar da halitta ya ma'ana yake yake farar da halitta shi yake dawo da ita bayan ta tafi kuma wannan dawo da ita din shi ne ma yafi sauki a gunsa aiki irin halitta da farko shi ne abu mafi wahala ba dawo da ita bayan an riga da an yi ta ba tunda akwai sample ai dawo da shi bayan an yi wannan ba wani abun wahala bane amma abin takaici rashin sani ne ya dawo musu walakin na aksarar nasi la ya alamuna mafiyanci wayannan mushrikan larabawa ba su san da haka ba kuma wato a Allah bai kaddara musu shiriya bane ranan farko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara musu wa'azi ai ya ba su wani assignment wanda yake da tabbacin yake nunawa a aikace experiment ne da kai ma zaka je ka gwada wa kanka na cewa Allah subhanahu wataala zai yi abin nan da ya faɗa cikin wannan aya yuhuyikum summa yumitukum summa yajma'ukum zai iya kashe ku zai iya raya ku ya kashe ku sannan kuma ya sake taro ku annabi sallallahu alaihi wa sallam a ranar da ya fara kira zuwa ga Allah ya ga musu yake cewa wallahi latamutunna kama tanamun za ku mutu kamar yadda kuke bacci kuma wala tub'athunna kama tastanqizun Allah zai tada ku bayan kun mutu kamar da kuke farkawa da bacci daga bacci da aka wanda bai dai dan aka mutu za a tashi ba to kenan ya yake yin bacci an yi bacci ya mutu bai san me wa ya zo ba bai san wa ya tafi ba bai san me ake yi ba wannan farkawar da yayi wato Allah subhanahu wataala ne ya tada da shi shi yasa Allah yake cewa Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah shine yake dauke rayuka yayin mutuwarsu sannan kuma wallati lam tamut fi manamiha akwai wacce kuma Allah yake baya daukan rayuwarta a cikin baccinta amma da yawa an sani wani zai kwanta bacci ne shi kenan bai zai tashi ba sai dai wannan baccin sai dai farka a lahira kawai to haka Allah mai iko ne yayi halittar ma da farko bai bashi wahala ba sai dai dawo da ita ne bayan an riga da an yi samfur ɗinta ai dawo da ita huwa a wani alaihi shi ya fi sauki amma abin ta kai cewa lakin na aksarar nasi la ya'lamuna mafi yawancin mutane ba sani ba wannan illan jahilci kenan kuma a su sani cewa a lamari na tashin alkiyama suna ganin sa wani al'amari ne na nesa Allah ya ce innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba su suna ganin abun nesa ne amma Allah subhanahu wataala ya ce mu agun mu kusa ne نعم ويوم تقوم الساعة ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة دافئة كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون الله سبحانه وتعالى don ya nuna yiwuwar tayar da mutum bayan ya mutu sai Allah ya ce walillahi mulku samawati wal ard Allah shi yake da mallakan samai da ƙasa gabaki ɗaya ai Allah yana gaya mana la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas ai halittar samai da ƙasa in akwai wani abin da zaka kira mai wahala ma ko wani abu mai ainihin ɗawainiya to halittar samai da ƙasa ya fi ɗawainiya akan halittar ɗan adam in ji Allah subhanahu wataala daga ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida Allah ya ce da halittar ku da ta da ku duka yadda yake a gona wurin sauki kaman ta yadda mutum ɗaya ne kawai ta yadda mutum ɗaya akwai wani wahala ne a daga ba abu ne mai wahala ba don walillahi mulku samawati wal ard Allah shi yake da mallakan wato sammai da ƙasa gabaki ɗaya wa yau taqumu sa'atu a ranar da za a tashi alkiyama Allah zai faɗi halin da da masu da kafiran nan za su tsinci kansu a ciki Allah ya ce yakhsarul mubtilun wato a wannan rana wayannan masu barna wayannan kafirai za su yi asara za su yi babbar asara saboda mummunan makoma da za su ainihin samu kansu a ciki ita ce wutan jahannama duk lokacin da aka ce a lahira masaukin mutum ya zama wutar jahannama ne to wannan ya fi kowa tafka asara da aka suna da wannan asara tana tinkaran su ranar tashin alkiyama na shiga wutan jahannama wa faqadu na'imal janna kuma sun rasa dadin aljanna da kes din asarar za ta tsaya a iya rasa daɗin aljanna ne kaɗai to ai da ɗan sauƙi za a ce to bayan an rasa daɗin aljanna an yi asaran daɗin nan na aljanna duka da aka irga sai ya zama kuma wato makomarsu ita ce wata wuta wacce take mai ƙuna Allah ya ce a wannan rana saboda tashin hankali da bala'o'i da abubuwa na ban tsoro na ranar tashin alkiyama wata kulla ummatin jafiya za ka ga kowace al'umma wato tana durkushe akan gwiwoyinta min shiddatil kawfi war ru'bi saboda tsananin tsoro da firgici fannasu li shiddatil amri yajussuna baina yadayillah mutane saboda tsananin al'amarin ba sai an ce mu ku zauna ba kasan duk inda taro ya zo yawa ana tsitsi in akwai in ba tashin hankali sosai ne za a ce mutane su zauna amma ba wanda zai ce a zauna saboda tsabar tashin hankalin da ake ciki kowace al'umma ma'ana za ka ganta a durƙushe a gaban Allah subhanahu wa ta'ala sannan wannan na ɗaya kenan sannan kullu ummatin tuda ila kitabiha kowace al'umma za a kira ta zuwa ga littafinta sannan malaman tafsiri suka ce ana nufin littafi guda biyu ma'ana na farko littafin da aka ba wa annabinta saboda Allah ya ba wa annabawa littattafai Allah yana cewa wudi alkitabu waji abin nabiyina wa shuhada a wannan rana za a sanya littafi a zo da annabawa da shahidai da ainihin salihan bayi sannan har yanzu kullu ummatin tud'a ila kitabiha ma'ana yana nufin kowace al'umma za a zo mata mata arama barka da sura kowace al'umma za a zo mata da littafin aikinta ma'ana kowa za a zo masa da littafinsa da ainihin yayi aikin da ya yi a nan duniya tunda Allah ya gaya mana muna da masu rubutu kiraman katibi na ya alamu na ma taf'aluna za a zo da wannan littafi har ma dan adam kamar da Allah ya faɗa cikin suratu Ali Imran yawma tajri kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran ranar dare za ta zo ta samu abin da ta aikata na alkhairi an kawo to da iya nan magana ta tsaya ma da da sauki Allah ya ce wa ma amilat min su'in mummunan ma da sai za ta ganshi kuma wani irin gani wato wannan littafi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha Allah ya ce har dan adam ya ce mali hadal kitab kai wannan littafi me ne a cikin ya aka yi zama haka la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha baya ware karamin laifi da babban laifi duka sai ya kiyayo su ya kawo su a wannan rana za a zo da wannan littafi mutane za su kasu kashi biyu akwai wanda za su karbi littafin su da hannun dama Allah ka sa mana ciki albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai kuma wanda za su karbi littafin su da hannun hagu Allah yana cewa idan aka ba kowace kowa littafin sa da wanda ya karba da hannun dama Allah ka sa mana ciki da wanda ya karba da hannun hagu Allah ka kiyaye mu za a ba su umurnin su karanta iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ka karanta littafin ka da kanka ka yi wa kanka ƙididdiga sannan Allah ya gaya mana fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya duk wanda aka bashi littafin sa da hannun daman sa wato ya duba ya ga irin nasarori da ya ci an karbi ayyukansa shi kenan zai rika yawo a filin alkiyama yana nuna mutane na igra wuki ta ku ga littafi da ku karanta ni ku ta mi karanta littafin nan na a a wannan ya zama Allah ya ce makomarsa ita ce aljanna inni zarantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya sannan Allah ya kiyaye ɗaya hannun kuma wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uti kitabiya wanda aka ba shi littafin sa da hannun hagu kuma sai ya ce shi ba ba shi littafin sa sai ya boye kawai ce shi shi ba ba shi littafin sa eh shi ba ba shi ba wani ina na aka yace shi ba ba shi ba subhanallah walam adri ma hisabiya a wannan lokaci zai kama takaici takaicin da bai masa amfani ba malamai suka ce dan adam zai yi takaicin abu biyu wanda kuma yana da damar su a nan duniya na farko wato zai yi takaici na iko da Allah subhanahu wata'ala ya bashi iko ne na mulkar gidansa ko mulkar kansa ko mulkan wata al'umma ko kuma a dukiya da Allah subhanahu wata'ala ya bashi dan abin da zai fara cewa ya laita kalatul aghadiya ma agna anni maliya dukiya ta bata min amfani ba dukiya ba ta yi amfani ba shi yasa Allah ke tara wa ma yughni anhu maluhu idza taradda duk wanda yake da kuɗi kuma ya ganshi a wuta kai wannan dukiya ba ta masa amfani ba da haka a zai ce ma agna anni maliya dukiya ta bata min amfani ba halaka anni sulqaniya iko da dama da chance da na samu bai min amfani ba to Allah ya kiyaye mu da irin wannan nadama da haka wannan yana daga cikin abubuwan da za su faru za a zo da wannan littafi kuma Allah ya ce al yawma tujzauna ma kuntum ta'malun a wannan rana za a muku sakamako ne wato da irin abin da ku kasance kuna aikatawa a nan duniya min khairin wa sharrin na alheri da na sharri min gairi ziyaratin wala naqsin ba tare da ƙari ba ba tare da ragewa ba da aka fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wanda ya aiki mai kyau ko kwatankwacin kwayar zarra ne zai gan shi inna Allah la yuzlimu mithqala zarra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima Allah baya zaluntar rai ko da kwatankwacin kwayar zarra in ma kikkiawa ce ninninka ta zai Allah subhanahu wataala yana cewa a wannan rana a wa in kullu lama jibil al yawma la tuzlamu nafsun shay'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun yau dinnan ranar tashin alkiyama la tuzlamu nafsu shay'an ba za a zalunci kowace rai da komai ba shay'an komin karancin wato ragewa Allah subhanahu wataala ya nuri yana cewa la yuzlamuna naqiran ma'ana ko da kiru Allah da zai zalunci mutum ba naqiru na san yanzu muna ce wata ramadana lokacin cin dabino naqiru yana jikin dabino ne idan ka cinye dabinonka akwai kwallo ko babu akwai dan kwallon ko akwai dan farin gari a cikin dan ramin kwallon ko babu to wannan dan farin zaren ma Allah subhanahu wataala ya ce bai zai cuce ka ba ko aikin ka na alkhairi ba na da kai wato kaman kwatankwacin wannan dan farin zaren da yake cikin kwallon wanda kai ma duk da duk zakin dabinan yadda dabinan ya ba zaki wannan dan zaren kan barin shi kake yi jefarwa za ka yi Allah ya ce bai zai zalunce mu bai zai zalunci halitta ba da wanda ya taba zalunci ba subhanahu wataala amma dai dan ya tabbatarwa dan adam cewa ya tsaya yi aiki duk aikin da yayi zai gani Allah yana cewa wa nada'ul mawazin al-qist al-yawm al-qiyama za mu sanya ma'aunai na adalci ranar tashin al-qiyama a ba za mu zalunci kowace rai ba Allah ya ba mu ikon yin aiki Allah ya ba mu ikon yadda ma da ranar tashin al-qiyama don dazu da muka wuto wannan aya da aka fara maganar ranar tashin al-qiyama wato wani lokaci ba fa iya kafare ne kare ba sai da ranar tashin alkiyama din ba ana samun musulmi ma wato gashi zai faɗa da baki ya yarda da ranar amma kuma aikinsa bai nuna cewa yarda da ranar ba eh kaman bai yarda wannan ranar za ta zo ba saboda ayyukansa ba su yi kama da wanda ya yarda wannan ranar za ta zo ba zai cuci mutane zai zai ainihin wato aikata ayyuka waɗanda ba daidai ba kuma ya sani cewa duk abin da ya yi wato ana ɗaukan sauti ana ɗaukan hoto gaba ɗaya sauti da ya faɗa ana rubuta aiki da ya yi ɗin ana ɗaukan hoto har irin waɗannan zamanin na alheri da muke zuwa mu zo mu zauna mala'iku suna nan duk sun dauli sun dau hoton abu eh in an zo ranar tashin alkiyama sai an nura maka ka zo nan masallacin lokaci ka zauna ka ji alqur'ani mai girma an baka ladansa sai ka gan shi haka ne in gurin banzan ka je ka zauna ma can ma za a dau hoton wannan wurin da ka je ka zauna a nuna ma kuma a ce to lalle ga wannan gun banzan ma ka ji Allah ya kiyaye mu dan haka Allah ya ce hada kitabuna هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون
Allah ya ce hada kitabuna yantiqu alaikum bil haqq wannan littafin mu ne wato takaddar aikin ku ne wacce take magana akan ku da gaskiya ba kage da kayan na sai sai nura ba ga rubutun yadda aka rubuta abin da kai din sannan kuma ga hoton inda kai wa naktubu ma qaddamu wa atharahum mu riga da mu rubuta duk abin da suka gabatar na ayyuka ha da guraden ma da wurin da suka yi wannan aiki din da haka Allah sai ce inna kunna nastansu kuma kuntum ta'malun dama muna da marubuta sun kasance suna rubucewa ga dukkan abin da ku kasance kuna aikatawa don haka mu yi aiki mai kyau shine Allah ya kita wuja alkitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi idan aka sanya wannan littafi na aikin bayi sai kaga dukkan masu laifi suna tsoron wato abin da yake rubuce a cikin ainihin wannan littafi Abdullahi dan Abbas yana cewa taktubul malaikatu amalil ibad malaiku suna rubuta ayyukan bayi summa tas'udu biha ila sama sai su daga su zuwa sama fa yuqabiluna al malaikata alladhina hum fi diwanil a'mal sai su ainihin fuskanci mala'ikun da aka ajiye su masu kula da wato ayyukan bayi a alama bi aidil kataba akan abin da yake hannun su marubuta din ma'ana wannan asali na Abdullahi bin Abbas yana nuna mala'ikun suna kai report kullum kullum kenan za ka an gama rubutun wurin yau za a kai akwai matattara na duk abubuwan da aka rubuta yana nan yana rubuce مما قد أبذله من اللوح المحفوظ في كل ليلة في القدم على العباد haka wannan tun daman abin Allah ya riga da ya kaddara haka zai faru ya tsara ya rubuta abin a cikin lahul mafuz da haka sai ya zama su mala'iku kullun ƙara tabbatarwa kawai suke yi in ka yi daman sun san za ka yi wannan sai su ainihin ƙara rubutawa sai ya zama kenan dai kwafin ma da yawa ga lahul mafuz ya rubuta daman ka yi za ka yi ga shi kuma ka zo ka ka tabbatar kayin kuma an rubuta kayin ga kuma shaidu da suka tabbatar kayi Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu da haka mu kula kuma gatar da aka yi mana wurin rubutun nan kada mu yi wasa da ita eh alqur'ani ya ga mana in ka duba kamar da zamu iso insha Allah ta'ala ko badi na san da wuya bana kam lokaci ya bamu dama mu iso a cikin suratul qaf Allah da yake cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wala musabbil faida shi ibrahim ya sarda la'anu ya kawo cewa lallai shi dan adam idan ya aikata aiki mai kyau mala'ika da yake lura da kyawawan ayyuka shine shugaba akan mala'ikan da yake kula da munanan ayyuka da haka shi mala'ika da yake kula da kyawawan ayyuka da kayan kyakkyawan aiki irin wani na zama mai namu da duk abin alheri da kake yi ba sai ya shawarci mai rubuta munanan ba take sai ya rubuta kuma ka sai yadda Allah yake rubutawa in ka yi kyakkyawa ɗaya to ba ɗayan za a rubuta ba goma za a rubuta maka amma mai yin mummuna wato idan ɗaya da mai aikata aiki mummuna shi mala'ikan da yake rubuta mummunan ba zai rubuta mummunan ba sai ya shawarci mala'ikan da yake rubuta kyakkyawan ce ka gaba wannan ya cuci kansa to yaya rubuta sai na rubuta kyakkyawa a bar shi a ba shi awa shida six hours a ba shi awa shida in ya ce ya ce astaghfirullah Allah na tuba ka yafe ni na tuba ya nemi gafaran Allah ko ya je alwala ko ya karatun alqur'ani mai girma ko ya faɗi wasu kalmomi na tasbihi da zikiri da ambaton Allah subhanahu wataala shikenan sai mala'ikan ya ce a shikenan sai a sai a shafi wannan laifin ba ma sai rubuta shi ba saboda ya riga da ya tuba amma idan aka yi rashin sa'a ya tsawon lokaci bai ambaci Allah ba bai yi tamfarin da duk wani abin da yake da alaka da Allah subhanahu wata'ala ba har ka ce awa shida mala'ikan zai tambayi mala'ika mai rubutun kyawawan ya ce to fa ga wannan bawa ya cinye awa shi da bai tuno ba ce to shi kenan ba yadda aka yi a rubuta na ɗaya shi a rubuta ɗaya shi yasa laraba suka ce Allah wadan wanda ɗayan sa ta rinjaye goma sa in ka yi kyakkyawa ɗaya sai a rubuta kyakkyawa goma in ka yi mummuna ɗaya a rubuta mummuna ɗaya shi ma idan baka tuba ba amma ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya dinnan suna taruwa har zo su wuce goma goman nan kai lamarin ya lalace Allah ka kiyaye mu da haka Allah subhanahu wataala damar ranar tashin alkiyama rana ce ta sakamako Allah zai bayyana mana sakamakon da zai yi tsakanin halittarsa a ranar tashin alkiyama da haka muminai ne ko kafirai kowa zai ji makomarsa fa'amman ladina amanu فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين Allah subhanahu wataala ya ce fa'amman ladina amanu wa amilus salihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih zalika huwal fawzul mubin Allah ya ce amma wanda suka bada gaskiya da Allah da manzon Allah da manzannin Allah da ranar lahira suka aikata ayyuka na kwarai kuma shi aiki ba wai aiki kaɗai ba 'yan uwa ka san muna wani irin zamani wato da damuwar mu wanda ya dage ma batun aiki damuwar mu shine mu yi aiki ba ma damuwa da cewa an karɓa ko ba a karɓa ba eh an karɓa ko ba a karɓa ba kamar da kullum muke kokawa ko irin wannan cikin azumin da yake zuwa sau ɗaya a shekara da ya kamata akwai mutane yan uwa da muka sani bayan Allah wanda bara an yi azumin nan da su amma bana Allah bai bai nuna musu wannan lokacin ba Allah ya ɗauki rayuwarsu da haka kowa idan Ramadana ta zo ya yi ibadarsa a Ramadana, kamar yi tace Ramadanarsa ta ƙarshe ta bankwana don baya da tabbas cewa zai kai Ramadanan ba ne. Yana da fata ba na baɗe ba har na baɗin baɗaɗa yana fata, amma baya da tabbas. Ya baya da tabbas, sai ka ga wani yana wasa da sallah, akwai inda na ji ake ba da labari wai tarawihin ma minti takwas ake gaba ɗaya. Allah akbar babu Allah duk da gaggawa da gaggawa aiki abin da gaggawa babu nutsuwa sallar ta koma wasa wai shi yana ana tunanin ai adadin raka'o'in kawai da yawa shikenan a gama da ai a gama ai a gama ai a gama kawai shine cewa yadda aka yin an yi yadda za a karba ne ko kuma ba a yadda ya kamata a karba ba mun sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa duk wanda yi sallah bai cika ruku'unta ba bai cika sujadarta ba da ya yi da sallar za a dunkule ta mai da ita tsumma tsohuwar tsumma a jefo shi da ita kuma sallar ita ce za ta ce bayyaka Allah kama bayyatini Allah ya tozarta kai wala kanta kai yadda ka wala kanta ni ba wala kanta ciya bace in ba za ka yi ni ba ka bari mana haka mu dage sai ka ga wato ana so kawai ai ibada wannan ibada yadda Allah yake so ni ko ba da Allah ya so a kawai ni dai na ibada kamar da yadda zaka ga halin mu na yau wanda kuma dole mu ja hankalin junan mutum da ana maganan aiki ne da mu'minai dole mu'mini bayan kai imani sai kai aiki aikin kuma mai kyau da haka shi ku aiki mai kyau baya yiwa da jahilci da yawan mu muna son sallah za ga idan za a yi sallah za a cika masallaci daga cikin masallaci har waje amma idan aka yi da sallah aka ce ga can wani malami yana masallacin yana ba da karatu ana zuwa ɗauka wa'idi da alari da ishmawi yadda za a yi sallan nan daidai a yi alwalan daidai a yi tsarkin daidai a yi komi daidai sai ka ga shi dai sallah gunsa wajibi ne amma ya sanya yaki ba wajibi ba to kaga wannan wannan matsala ce wannan matsala ce babba Maulana Mushoti Jami'in Rabbil Anhu yana faɗa cikin Jawahirul Ma'ani cewa shi Allah subhanahu wata'ala ana bauta masa ne min haisu yarda la min haisu tarda yadda Allah yake so ake bauta masa ba yadda kai kake so ba sannan kuma ba a karɓar ibada da jahilci kuma shi jahilci wato ba uzuri bane ba uzuri bane saboda Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ba annabi ba kai duk annabawa da Allah ya aiko abin da ya aiko su da shi shine ilimi sun zo ne su karantar da al'umma da Allah ya ɗauki annabawa kuwa sai ya bar malamai aikin malaman nan karantar da al'umma duk wanda ka san shi malami ne za ga bai da wani aiki a rayuwarsa in ban da karantar da al'umma da haka kai abin da abin da ya rage a al'umma su kuma al'umma su yadda su yi karatu to amma sai aka ce ai ka yadda in aka kira sallah sallah wajibi ne za ka zo kai in baka yi sallah ba ka yi laifi amma kuma baka yadda in ka zauna da jahilci ka yi laifi ba wanda kuma Allah subhanahu wataala ya nuna mana wannan karara tun wahayin farko da Allah ya fara saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da bai aka fara ikra ba a fara da sallah ba sallan nan sai da aka sai da aka yi ikra ikra aka yi ta karatu aka yi ta karatu sai da aka shekara goma sha biyu ana tabbatar da ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم sannan aka kawo sallah amma ka yadda za ka yi sallah amma baka yadda za ka yi karatu ba za kawai shi kenan ka zo ka kwakwaba abin ya yi daidai bai yi daidai ba a kai dai kawai ka yi to wannan ba daidai ba ne kuma babban abin tsoron shine wato nan gaba ina ga za a yi rasa limamai eh akwai alaman za a yi rasa limamai to matasan da suke yanzu ba sa karatu sannan dattawa kuma da suka yi gaba kullum ƙara raguwa suke yi to yau aka ce dattawan nan ba sa nan ina matasan da ba zo su rike masallata babu kuma ko yanzu in ka tara samari in sun kai biyar in suka zo za su yi sallah da ke muna sallah ana samun yan jam'in baya in suka zo sai kaga suna jayayya a wani ka mana sallah a ni ba zan yi ba a wani kai abin da yake tsoro kar ya je a shiga cikin sallan wani kabili da ba'adi ya rikice musu ya shiga wani tunani ya rasa ya zai ya warware abin a dawo kuma ce a ji kunya ga baki ɗaya to kaga lallai a musamman irin ilmin muka da suka zo mana yanzu yanzu misali ga waya nan da yawa mun san waya da Allah sai ne waya wajibi ne Allah zai tambaye ka in baka san waya ba a ba wanda zai tambaye ka Allah Allah da zai tambaye ka don baka san waya ba Allah da zai tambaye ka don ka zo duniyan nan baka mallaki waya ba amma Allah zai tambaye ka kan sallah ita ce ma za a fara tambaya ita za a fara tambaya idan ta yi kyau to komi ya yi kyau idan ta ɓaci Allah ya kiyaye komi ya ɓaci to da haka ƴan uwa mu tashi mu tsaya kullum Allah yana jan hankalin mu cewa ranar tashin alkiyama muminai da suka yi imani da Allah suka aikata aiki na kwarai fa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmati Allah zai shigar da su cikin rahamarsa ita ce aljanna Allah ya ce zalika wal fawzul mubin lalle wannan wani rabo ne mabayyani dan faman zuhziya anin nari wa urkila aljannata faqad faza duk wanda aka nisantar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna to hakika ya samu babban rabo kuma kan maganar da muke ta ilimi Allah ya ji wani malami mai yana faɗa yake cewa wato ba hujja bane kullun ka zama jahili eh in yau baka sani ba to yau an tinatar da kai an faɗakar da kai gobe kai kokarin ka ga ka gyara kuma especially irin halin da muke yau na social media za ka yi ta samun fatawowi da tarkace da shirme in ba ka koma littattafai ka koyi karatun wurin malamai ba ka ce za ka yi wa kanka teacher self to lallai za ka kashe kanka tarihi ya tabbatar babu wanda ya wa kansa teacher self ma'ana ya karantar da kansa kawai ya yi rubutu da karatu kuma abin ma da hausa aka rubuta ko da turanci shi kuma ya yi turanci ko ya yi hausa da kawai shi kenan sai ya karanta da ya karanta kuma shi ma kira ko bai gane abin ba sai ya rika mu tuttura mutane kuma shikenan kaga ya bata ya batar ba tare da ya tabbatar da source din wannan maganan daidai bane daidai ne ko ba daidai bane zan ba da misali da za ku wani hadisi da na gana ta turowa wannan hadisi an yi tifaki wato kirkirarsa aka yi babu shi ba sam cewa amma kuma sai ga saboda rashin sani wani sai kaman kokari ya cewa duk wanda ya fara sanar da dan uwansa ranar da aka za a fara watan Ramadana Allah zai mar menene menene ni ba zan abun ba amma na kan ga ana yawan tura mutane irin wannan eh wai duk wanda ai a ce ma annabi ne yace wai duk wanda ya fara sanar da dan uwansa ranar da za a fara daukan azumi to wai zai samu kaza zai samu kaza zai samu kaza babu wannan hadisi kwata kwata babu wannan hadisi kwata kwata kuma akan wannan gaba na ticiwa sarf mun san wani daga cikin magabata can baya da ya karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a teach yourself din don ka gane karatu kuma in aka ce ayi maganan karatu ba kuma kowa ya je kawai ya bude page ai yanzu bari in bude page din wankan janaba a bari in bude page din alwala bari in bude page din sallah kawai duka zan ga an yi wani bayanin ai duk malamai sun yi bayanin kawai sun ajiye mana a net da haka za mu je mu hawa net kawai sai mu bude sai mu duba mu karanta dole sai ka je gun malami abin da ya kulle maka sai ka yi tambaya shi wannan mutumi ya karanta hadisin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama habbatu sauda shifa'un li kulli da namanta sunan mutum wato habbatu sauda bakar kwaya magani ne ga kowane ciwo haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to shi lokacin da a littafin da ya samu wannan hadisin an yi rashin sa'a kuda yayi kashi kusa da digon baɗin da haka sai zama digon baɗin ya hadu da kashin kuda ya koma digo nawa ya koma digo biyu maimakon ya karanta shi da habbatu sai karanta shi da hayyatu shi kenan tunda shi ya karantar da kansa ba gaban malami bane in malami ne in yace hayyatu zai ce a duba dai ba hayyatu bane habbatu ne da haka sai ya karantar da kansa da hayyatu ya je ta ba mutane fatawa cewa ai bakar macijiya magani na kowane ciwo kowa ya tafi zai je ya kawo bakar macijiya sai ta sare shi ya mutu wanda ya dace ya nuna jarumta ya saci ya saci macijiyar ya kashe ta ya zo ya amfani da naman nata yi magani shi ma sai ya mutu ana cikin haka har Allah ya kawo musu wani malami ce to fa mu an kawo mana magani amma kashe mu yake maimakon ma a warke har an kwammace ma an daina aiki da wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ce wani hadisi ne ce gashi nan hayyatu sauda yace a ba hayyatu sauda bane habbatu sauda ne da haka ba in teach yourself mutum da zai je karantar da kansa ya kulle kansa a daki ya karanta abu kawai shikenan sai fito ya ce ai musulunci ya ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza a kace dai kai kace dai amma ba addinin musulunci ba Allah ya datar da mu aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana inna Allah ta'ala qala lil jannati anan Allah subhanahu wataala bai kira sunan aljanna kai tsaye ba sai ce zai shigar da mu'minai da suka imani da Allah da ranar lahira suka aikata aiki na kwarai Allah zai shigar da su cikin rahamarsa to ita aljanna da man rahamar Allah ce Allah ya ce aljanna inna Allah ta'ala qala lil jannati Allah ya ga aljanna anti rahmati arhamu biki man asha ke rahama ta ce ina jin kan duk wanda na so da ke wannan shine makomar mu'mini Allah ka sa muna ciki na'am wa amma alladhina kafaru wa amma alladhina kafaru أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين نعم الله سبحانه وتعالى يقول فأما الذين كفروا أما دسك كافرتي الله zai sa mala'iku su tambaye su to ku ya aka ana tafiya aljanna kuka zo nan wuta afalam takun ayati tutla alaikum cikin ayoyina ba su kasance ana karanta su a kanku ba ne amma abin mamaki fastadbartu kuka yi girman kai hukuntum qauman mujrimin kuka zama daga cikin ainihin masu laifi wato ta hanyar in yadda da ranar tashin alkiyama da ainihin dukkan abinda zai faru a ranar tashin alkiyama har ma kuna yawan tambawa ya kulu na mata hadal wadu in kuntum sadiqin wai yaushe ne wannan wa'adin na ranar tashin alkiyama inda da gaske ne akwai wata rana ta tashin alkiyama dan haka Allah subhanahu wata'ala yake ainihin faɗa wa'innan kafirai makomarsu saboda mummunan aiki da suka yi ita ce wutar jahannama kuma sai an tambaye su an yanke musu hujja cewa ai an aiko annabawa sun zo da ayoyi sun karanta muku amma kuma ku yi girman kai ba ku ainihin wato yi biyayya ga wayannan ayoyi ba ku zama daga cikin masu laifi wa idza qila wa idza qila inna wa'da allahi haqqun was-sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri mas-sa'ah إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين الله سبحانه وتعالى يتقب دينك وإنك كافري هجة شاتو ينزلي قاتاشا القيامة كن جسوتا دائما كن كسنتي الدنيا وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها إذا أنك قيامك القورين الله قد كياني زي تايد كوبا يمكن متو sannan tashin alkiyama na zo a haɗu a gu ɗaya Allah ya hisabi wa kowace halitta da abin da ta aikata gaskiya ne kultum za ku rika cewa a ma nadiri masa mu ba mu san wace ra- akwai wata rana ba da ake kira ranar tashin alkiyama ba in na zunnu illa zannan mu kawai muna zato ne wannan ranar akwai ta amma wa ma nahnu bi mustaqinin mu ba mu kasance masu tabbatarwa ba da haka muna zaton akwai ta ne ko babu shi yasa muka aikata abin da muka ga dama Allah ya kiyaye Allah subhanahu wata'ala sai ya gaya musu wato mugun sakamakon aikin su ma'ana makomar su saboda mugun sakamakon aikin su wa badalahu وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين Allah subhanahu wata'ala bayan duk ya ya yanke musu hujja cewa wa badalahum sayyi'atu ma ma ami- ma amilu wato sakamakon mugun aikin da suka yi sai ya bayyana musu ana aikin da suka yi a duniya sai ya zama mummuna ne kuma yau gashi sun ga sakamakon sa anan lahira ya fito a mummuna din wa haqa bihim sai ya sauka kansu ma kanu bihi yastazi'un abinda suka kasance suna izgilanci a kansa ana yau ga wuta sun ganta Allah subhanahu wata'ala don a a ɗebe musu tsammanin samun rama wa ƙila yauma Allah sai ya ce musu a yau din nan nan sakum za mu mantar da za mu manta da ku kama nasitum liqa yawmikum hadha kamar yadda kuka manta wannan gamuwar da za mu yi da ku a irin wannan rana ta tashin alkiyama wa ma'awakumun nar kasan tun da aka zo amma ladina kafaru ba a faɗi makomar ba sai da aka zo nan sai da aka yanke musu hujja gaba ɗaya don a nuna maka ranar tashin alkiyama kafiri Allah zai karar da hujjarsa mai hujjarsa za ta kare duk abin da zai yi kokarin ya kawo na kwana-kwana sai Allah subhanahu wata'ala ya zubar da abin tukunna an girbe masa shi ta yadda ba yi da wata hanya da zai nuna cewa abin da yi na duniya daidai ne Allah ya ce fal yawma nansakum yawma manta ku kama nasitum liqa yawmikum hada kamar yadda kuka manta wannan gamuwa da zamu yi da ku a wannan rana آه ومأواكم النار makomarku ita ce wuta Allah ya kiyaye mu wa ma lakum min nasirin kuma ba ku da mai taimako kuma a wannan rana kamar da kullu ake faɗa mana idan Allah zai sa su a wutan bayan ƙanana yadda suke a nan duniya Allah zai sa su ba a'a su riga su riga zai zai mai da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa haƙorin dan wuta guda ɗaya girman sa ya kai dutsen Uhudu tsakanin kafaɗar dan wuta da kafaɗar dama zuwa kafaɗar hagu sai an yi tafiyar shekara saba'in daga kafaɗar dama ba kafin a je kafaɗar hagu da kar ka ɗauka wasu ƙananan mutane ne irin yadda muke na ai kai ba zai juta ba eh inda yadda yake nan muke nan ne yan karara ba zai juta ba ai da ka shirga shirga ne su Allah zai mai da su ya sa su a cikin wannan wuta Allah ya ce wa malakum min nasirin ba ku da wani wanda zai zo ya taimake ku ya fidda ku daga cikin wannan wuta wannan magana kuma lallai tabbata ka take duk wanda ya mutu yana kafirci to ya sani cewa wuta ce har abada babu wani ceto da ainihin rangwame da zai zo masa haka ba wanda zai zo ya ainihin yi masa ceto saboda la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha inda rahmani ahada ba wanda yake samun ceto sai wanda ya zama yana da alƙawari tsakaninsa da Allah na samun ceton shine ya mutu da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wannan kam ko da imanin sa bai wuce kwayar zarra bane ceto manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da rangwamen Allah subhanahu wataala ga bayinsa na wa rahmati wasi'at kulli shay rahmata ta yalwaci komai arrahmanur rahim da Allah mai faffaɗar rahaman nan zai iya iso shi amma fa idan ya zama yana da wato hasken imani amma idan babu hasken imani ya mutu yana kafirci a wannan wa malahum min nasirin babu wanda zai taimake shi na'am ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون
Allah subhanahu wata'ala ya sake kafa musu dalili ce to kuma kun san me ya ƙara kawo ku wannan wutan zalikum bi annakum muttaqastum ayatin lahi huzwa abin da ya sa kuka zo wannan wuta kun riki ayoyin Allah a matsayin izgili ma'ana kun riki alqur'ani mai girma a matsayin izgili kamar yadda muka ji a can cikin surori da muka fito idan ana karatun alqur'ani sai su ce wal gaufi ku rika daga murya kuna hargowa a cikin karatun domin kar a samu a ji saƙon Allah subhanahu wa ta'ala, da ku riƙe ayoyin Allah a matsayin izgiri, annan matsalar ku ta biyu kuma gharat kuma hayatu duniya, rayuwar duniya ta ruɗe ku, har ba ku tsammanin cewa wannan rayuwa ta duniya za ta ƙare, da haka falewa malayukar juna minha, a yau ba za a fito da ku, ba za a fito da su daga cikin wannan wuta ba, Allah ya ce walahum yusta'tabun kuma ba za a ɗaga musu kafa ba, ana wala yutlaw minhum an yardu rabbahum bittaubati wa ta'a wannan a ranan koda sun ce Allah mun tuba Allah mun tuba ka yafe mu Allah da zai karbi tuban mu Allah za mu maka biyayya Allah ya ce walau ruddu la adu limanuhu an eh dan za su ya laita da nuraddu fanamal ghayra alladhi kunna Allah ya ce walau ruddu la adu limanuhu an ko sun dawo za su gaba da aikata abun nan da aka hana su akai haka wannan fa shine halin da duk mara imani zai tsinci kansa a gobe alkiyama da haka wannan ya ishe shi izina tun yana nan duniya ya yi ƙoƙari ya yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala don ya kubutar da kansa daga wannan tashin hankali. Ka shiga tashin hankali ba za ka iya fita ba, sannan kuma babu wanda zai zo shi ya sa baki a fitar da kai. Falillahi alhamdu.
فلله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله سبحانه وتعالى يا فديسفوفين سبحانه وتعالى دم أغاني جرمان إيقون سبحانه وتعالى Allah ce falillahi alhamdu godiya duka ta tabbata ga Allah rabbis samawati ubangijin samai wa rabbil ardi kuma ubangijin kasai rabbil alamina ubangijin wato alamu gaba daya al'alamu huwa kullu ma siwa Allah duk abin da ba Allah ba shine alamu akwai alam din daban-daban na mutane da aljanu da dabbobi da jikkuna da wato rauhanai da ainihin wasu abubuwa ba da za ka iya gane su ba alam din plants din suna da yawa Allah subhanahu wataala duka shine ubangijin su kuma walawul kibriya fi samawati wal ard Allah yana da girma yana da buwaya mulkin sa ya buwayi komai da yake cikin sammai da ƙasa wa huwal azizul hakim Allah shine mabuwayi mai hikima wato mabuwayi ne shi Allah subhanahu wataala akan halittarsa mai hikima ne kuma cikin ainihin yadda yake gudanar da halittarsa subhanahu wataala wannan aya ita ce aya ta ƙarshe a cikin wannan sura mai albarka wato suratul jafiya sura ta arba'in da biyar cikin jerin surorin alkur'ani mai girma wanda Allah subhanahu wata'ala ya ainihin a rufe mana ita da bayanin sifofinsa subhanahu wata'ala wanda suke nuna girmansa mumini idan ya je su ya karanta su sai su ƙara masa imani su ƙara masa tarbiyya a rayuwa musamman a wannan sifa ta ƙarshe da ya faɗa alkibriya shi Allah shi ne mai girma wanda kuma baya son mai girman kai kar ka zama mai girman kai saboda duk wanda zai yi girman kai yana so ne ya ɗau wannan sifa daga cikin sifofin Allah ta alkibriya walahul kibriya to wannan kibriya Allah subhanahu wataala ya gargadi yana cewa alkibriya uridai faman nazani فمن نازعني واحد منها أسكنته أسكنته ناري أو رواية كما الكبر الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني في شيء منهما ألقيته في النار ولا أبالي الله سبحانه وتعالى yace ya shine mai girma bai yadda wani yi girman kai ba ko min ni'imar da Allah subhanahu wataala azurta shi da shi lalle duk wanda ya dauki wannan riga ta girman kai yace zai lulluba wa kansa Allah subhanahu wataala yace sai na jefa shi a wuta kuma babu ruwana don haka munisicin girman kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana cewa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr bai zai shiga aljanna ba duk wanda ya kasance a cikin zuciyarsa akwai kwatankwacin kwayar zarra na girman kai Allah subhanahu wataala ka kiyaye mu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zama shine role model din mu shine shugaban halittar Allah gaba daya amma ya fi kowa tawadu da kaskantar da kai saboda ya koya mana yadda ake mu'amala da Allah subhanahu wa ta'ala da haka mu zama masu kaskantar da kai Allah ya alkawari duk wanda ya zama mai kaskantar da kai to shi ko Allah subhanahu wa ta'ala zai daga shi insha Allah ta'ala za mu tsaya nan a saboda hukuncin lokaci akwai dan uwa da ya rubuto takarda yana barar addu'a game da jarabawa a da ta faru da shi Allah subhanahu wata'ala na wasu haƙƙinsa da aka rike muna addu'a Allah subhanahu wata'ala ya kwato masa sannan alhamdulillah akwai dan uwa Mala Yakubu Sheikh Aliyu Ali Shango wanda yayi ne halarce mu cikin wannan zama mai albarka cikin maziyarta da suka zabi ziyartar mu cikin wannan karatu Allah ya saka masa da alkhairi da ainihin dan uwa da suka taho tare Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana da wannan soyayya ta Allah da ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da sauran yan uwa ga Alhaji Abdullahi shi ba muna tare da shi da dukkan dai sauran yan uwa da suke saba ziyartar mu cikin wannan zama mai albarka Allah saka musu da alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu insha Allah ta'ala za mu tsaya Allah ya sa mu dace abu na karshe kafin mu tsaya muna tunatar da yan uwa yau muna sha takwas ga watan Ramadan gobe za mu je sha tara to lallai shawari da malamai suke bayarwa shine duk wanda yake so ya samu damar raya goman ƙarshen ramadana nan darare don ita ramadana dararen sun fi yinin daraja to haka kuma a dararen babu kaman dararen ƙarshen to lallai malamai suna ba da shawara mutum yi kokari tun daga daren ashirin ya fara rayawa a daren ashirin to wannan shi ne zai iya bashi ya samu darare goma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba tare da ma ya hada da daren sallah ba saboda daren sallah shi ma daman wani matsayi yake da shi na musamman a cikin darare ko da bai zo da azumi ba tunda ba iya sallar azumi ake yi ba to lallai a kama shiri shi shirin qiyamul layli yana daga cikin shirye-shiryen qiyamul layli akwai baccin kailula na tsakanin azhar da al'asar sannan kuma in har haka bai samu ba to akwai buƙatar a mutum ya zama da an tashi karatu ya je dan rinsa sosai ya dan yi bacci ya tashi kuma ya ainihin ibada mai kokari mu yi amfani da wannan dama da Allah subhanahu wataala ya nuna mana ya hana wasu da yawa daga cikin mu da haka kuma mu ma bamu da tabbacin cewa za mu ga na baɗi ko ba za mu gani ba da haka muna fata dai Allah ya sa mu ga na baɗi amma ba dole ne sai mun gani ba da haka Allah shine yake da wannan dama mu yi kokari Allah subhanahu wataala ya taimake mu nemi taimakon Allah Allah ya taimake mu mu rayuwa innan darare Allah ya sa mu cikin bayi da yake karfa wannan ibada Allah ya sa mu cikin bayi da yake yantawa a cikin wannan wata Allah ya sada mu da alkhairin duniya da lahira Allah ya tsare mu da sharrin duniya da lahira marigayen mu Allah ya ji kansu ya gafarta musu marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya a wannan ƙasa ta mu Allah ya ƙara mata albarka Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali waɗanda makiya suka sa su a gaba Allah subhanahu wata'ala ka yi maganin wa'annan makiya ka shiga tsakanin nagari da mugu albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama duk wanda yake da wata damuwa da yake take damun sa Allah subhanahu wata'ala ka yayi masa wa'annan sabari da yara da suke tasowa Allah ka musu albarka Allah ka datar da su da abin da kake so ka yarda da shi albarka annabi sallallahu alaihi wasallama yan uwa da suke tsaye akan wannan karatu musamman dan uwa da ya mana wayo wurin shayar da madin fatihil ma ubulika wal khatim lima sabaka nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم